الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليكم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كالذين قادوا Ubangiji madaukakin sarki ya ce, كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوة وأكثر وأموالا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقكم فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بكلائهم وقلتم كالذي خادوا أولئك عندت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وبنجد ملكة سركية كالذين من قبلهم كما وطنا دسك وشي gabaninsu kanu ashadda minhum quwwatan sun kasance sun fi su ƙarfi wa aktarhum walan sun fi su yawan dukiya wa auladan da yawan ƴaƴa fastantau ku ji daɗi ai tamattau bi kala'ikum da rabonku shine nasibukum min ad-dunya ku dan ji daɗi da rabonku na duniya fastantatum ayyuhal munafiquna kuma ya ku taron munafikai ku dan ji dadi bi kamatikum da rabanku na duniya kamar tantar madina min qablikum kamar yanda wanda suka wuce suka shude gabaninku suka ji dadi bi kamatihim ko shine da rabansu wa kuntum suka kuɓa filbaɗin cikin ƙarya waɗanda fin nabi sallallahu alaihi wasallam da suka na annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawai kadu kamar yadda su ma kuka kutsa bi kaudikum da irin kutsawansu wajen yin munanan maganganu marasa amfani ulaka hamdan a'amaluhum ubangiji ce waɗancan su ne wanda Allah ya lalata ayyukansu fi duniya a nan duniya wal akhirati da ranar lahira wa ulaika humul khasiruna kuma su ne waɗanda suka yi asara na'am وقوم إبراهيم وأصحاب مدين ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وآد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم يأتهم نبأت لابار لابار الذين من قبلهم بيزو مصر ألم يأتهم لابار ودند سكا وتي غبانوس بيزو مصر قوم نوح جماعة النبو نوح وآد دآداوة ko kawun hudin su ne mutanen annabi hudu wa samuda kawun salihin da samudawa mutanen annabi salih wa kawun ibrahim da mutanen annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa ashabi madana da mutanen madana hum kawun shu'aibin su ne mutanen annabi shu'aibu wal mu'tafikatin da kuma wato jama'a muta jama'ar garin annabi ludu ma'ana jama'ar garin ai ahliha mutanen garin a fatin rusuluhum annabawansu sun riske su sun je musu bil bayyinati da gaskiya ai bil mu'jiza ita ce da mu'jiza fa kazzabuhum sai suka karyata su fa alaku fa uliku sai aka halaka su amma kan Allah ya zulmahum sai dai ubangiji bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun bi zambi su suka zalunci kansu saboda hayewa zunubi da suka yi na'am
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء حكيم بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون مؤمني مذهب walmu'minatu da muminai mata ba'dhum awliya'u ba'din sasun su masu soyayya ne zuwa ga sashi jami'an ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkari kuma suna hani ga mummunan aiki wa yuqimuna as-salata suna tsaye da sallah wa yu'tuna az-zakata suna ba da zakka ويطيعون الله ورسوله سنة بيئة سنة طاعة ga Allah da annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ulaika sayarhamuhumullah wadannan da aka lissafo su wal mu'minuna wal mu'minati da aka lissafo su wal mu'minuna wal mu'minatu Allah ya ce sayarhamuhumullah da sannu ubangiji zai ji kansu Allah ya ji kanmu inna Allah azizun ubangiji magwayi ne la ya'jizuhu shay'un an injazi wa'adihi wa wa'idihi ba abin da zai iya gagaran ubangiji a cewa ya gagara ya cika alƙawari na ya sa shi a aljanna ko kuma ya mishi azaba hakimun ubangiji gwani ne لا يضع شيئا إلا في محله bai taɓa ajiye wani abu sai inda gurbin abin ya dace na'am وعلى الله المؤمنين
Mm.
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم وعد الله المؤمنين ubangiji yayi alkawari alkawarin ya tanadar shi da ubangiji ya yi tanadi wa mumini ko muminai maza da muminai mata jannatin tajri min tahtiha al-anhar alƙawarin da ya musu ya musu tanadi ita ce aljanna wanda ruwa ke gudu a ƙarƙashin katangunta har na biya ‘yan sun shiga za su dawwama a cikinta wa masakin tayyibatan fi jannati adnin da kuma gidaje masu kyau wanda ba tsora ba kyankyaso ba kudin cizo ba kwarkwata a cikinsu ko masaki na ɓarji ba kan fi jannati adinin gida mai kyau mai katon gado mai shimfiɗu masu kyau da sauransu jannati adinin ai kamatin zan aljannar zama in an shiga ba za a fita ba wa ridwanun min Allah akbar bayan yan aljanna man shiga aljanna in sha Allah mu yan aljanna ne to akwai yarda kuma ta Allah madaukakin sarki fi akbar ita ce mafi girma Allah yarda da mu a azamu min zalika tafi aljanna dadi tafi kowa dadi zalika huwa al-fawzul azim shine rabo mafi girma a ce Allah ya yarda da mutum to ai magana ta kai radiyallahu anhu kenan idan Allah ya yarda da kai to ai magana ta kare babu wani abin da kuma zai dame ka dukkan abin da kake nema na biyan bukata to shi kenan shi sa su bayan Allah duk ibada da suke ce Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu in Allah ya yarda da mutum shi ne yake kai makaman in qultu kun ya kun bila tafwidin da ka ce yiwu sai abin ya yiwu saboda yardar Allah kenan sai ya ce ni يا أيها النبي نادي الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ya ayyuha nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir ya ayyuha nabiyyu ya kai babban wannan annabi jahidil kuffara bisayfi ka yaki kafirai da takobi wal munafiqina bin lisani wal hujjati su munafikai kuma kafirai dama an yi gaba da gaba ne da su domin ba su ba musulma ba ne su su kuma munafikai da aka ce bil lisani wal hujjati saboda suna cikin gidan musulunci suna tare da musulmai amma suna yi wa musulmai zagon ƙasa wadda alaihim ko shi ne ka tsananta musu bil intihari wal maqasi gaya musu magana mai kaushi don su dawo kan hanya wa ma'awahum jahannam su kafiran in an yaƙe su da takobi sun mutu ba su musulunta ba sun da sun bi Allah da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam munafikai fi darkil asfal minan nar ne walan tajid lahum nasira su kuma wa ma'awahum jahannam makoma su ta jahannama وبئس المصير مكونا تاراتي كو أي المرجع هي ita ce makomarsu ta zama lalatacciyar makoma na'am يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم Mm.
وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يكونوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم ويتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يعرفون بالله سنة رنسوا سومنا بكيدن بالله دا الله ما قالوا كو أي أبين ما بلغك عنهم من الصب أبين ما سكي فتن شيئا بسيطاتا شيبك النبي صلى الله عليه وسلم ولقد قالوا كلمة الكفر الهادي سن فدي كلمة تكافر cewa وكفروا بعد إسلامهم sun kafirce bayan musuluncinsu sun musulunta ai azarul kubra bayan izharin islam sun bayyana kafirci bayan bayyanar addinin musulunci wa hammu bima lam yanalu sun yi nufi bima lam yanalu da abinda ba su samu biyan bukatar su ba shine cewa a su su halaka annabi alaihi salatu wassalam min fataki bin nabi laulatal aqabati inda ardihi min tabuka lokacin da manzo Allah yana ba mu daga tabuka wasu mutane guda goma sha biyu sun rufe fuska yana so zai shiga wani guri sai suka yi mitin akwai rari akan cewa ya tura manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ciki shine suke rantsewa da ana tambayar su ko a wannan bid'a kan rajulan mutum goma sha biyu ne فضرب عمار بن ياسر رواء وجوه الرماسيل لما غسوه فردوه yayin da suka matsa taguwar manzara sallallahu alaihi wasallam suna kici-kici suna su kowa yana so waje wai manufarsu su halaka manzara sallallahu alaihi wasallam shine ammaru dan yasir ya bugi taguwar shine sai suka fade suka watsi wa ma nakamu ko an ba suke inkari ba ai ankaru إلا أن أجمعهم الله ورسوله من فضله بالغنائم بعد شدة حاجتهم من ذلك صلى الله عليه وسلم يا باس غنيمة الله يا باس غنيمة kaga ashe Allah yana bayarwa annabi na bayarwa domin ubangiji ya ce wa ma laqamu illa an aganahumullahu sai ce wa rasuluhu ba wani abu suke inkari ba sai abinda annabi alaihi salatu wassalamu ya ba su abinda Allah da manzon Allah suka ba su min fadlihi na daga falalarsa bil ganaimi na daga ganima بعد شدة حاجتهم bayan tsananin bukatar su ko alhali su da abin da suke so a bar su su yadda suke so su zalunci su yi cuta ba abin da ya kama da haka fa'in ya tubu da za su tuba an nifakin wa yu'minu bika da za su tuba daga munafurci su yi imani da kai ya ku khayran lahum ya fi alkhairi gare su wa iya talammanin imani idan kuma suka juya gaban yin imani yu'azzibu humullahu azaban aliman Allah zai musu azaba azabar mai radadi duk duniya a nan duniya bil qatli a kashe su wal akhirati a ranar lahira bin nar a sa su wuta wa ma lahum fil ardi min waliyyin ya huzum Allah ce ba wani mutum a bayan kasa da ya isa ya hana ai wannan ya ce ya kare su to me kare sun sun munafurce shi ko har ga su wai suna so su kafe shi wala asirin ba wanda zai taimake su a bayan kasa manzo ya ga Ammar dan Yasir ya ce mishi ka san suwa suka yi min wannan abin yace Allah wa rasuluhu a'lam yace Allah da manzansa ne suka san mutanen yace to zo ka ji yace akwai wani akwai wani akwai wani akwai wani akwai wani da wani da wani da wani da wani su ne suka rufe fuskokinsu suka hau abin hana manzo Allah yana fitowa daga tabuka suka zo suka sa taguwar a tsakiya akan manufarsu mara kyau sai ya ce ne ومنهم من آحد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من آحد الله daga cikin munafikan akwai wanda wa Allah alkawari la'in atana min fadlihi idan ya ba shi falala ko in ya ba shi falala zai yi sadaka lanasaddaqanna zan yi sadaka ko wala nakuna min as-salihin zan zama kuma daga cikin bayin Allah na gargari na gargari masu yawa bayin Allah na gari mutum daya ko waye wannan mutumin shine sa'ala su bin hadibin akwai wani tarka ana kiransa sa'ala fara wasu yana fama da yanayi na lokaci yana karɓan cebur sai zai samu annaba alaihi salatu wassalamu ya ce ya rasulallahi wadda Allah an yarzuqani malan ya ce kai mini addu'a Allah ya azurta ni da dukiya فقال عليه الصلاة والسلام سي النبي إيرا دا منشن الله سكبت عبريشي يتي وسأل بطو وهي حتى ما سأل بطو يتي كي تنك يا سأل بطو يتي قليل يؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه يتي الله يباك دان كدان wanda za ka biya buƙatar ka ai ya fi a tara ma dukiya wacce ba za ka iya da ita ba salabatu ya shiru shi da ya magi ya tashi ya tafi sun ma a da saniyan sai sake dawa na biyu faƙarar nabi sallallahu alaihi wa sallam sai magana shi ya tambayi annabi ya ce mishi udu'ullah an yarzuqa ni ma ya ce ya nabi Allah kai mini dai addu'a in samu kuɗi mai yawa sai annabi ya ce masa amma tarda an takuna misla nabiyin lahu ya ce ba ka so ka zama kwatankwacin annabin Allah ne? Lau shi'itu an tasira ma'ila jibalu zahaban lasarat ya ce da na so duwatsun nan da kake gani mai da su su zamanto gwal da sai su zama amma abin da mazaba a wajen Allah ya bani abin da nake bukata kawai faƙalo ce wallazi ba a saka bil haƙi sa'ada ta ce na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya la inda autan la ta baka ni ma law yanna kullu zi haqqin haqqahu yace ya nabi Allah in kai min addu'a Allah ya azurta ni da dukiya mai yawa duk wani haƙƙi na Allah zan cire shi abin da yasa annabi ya ja masa kunne ya san ba zai iya abin da ya faɗa ba to amma ya matsa shike sai annabi ya ce to ba damuwa haka kace ya ce ko ce fada Allah lahu sai annabi ya daga hannu ya masa addu'a yace sa'ala batu kaje shikenan ka samu dukiya ita su yana farin ciki Fasta kana ganin fana makka ma tannalu dudu ka san dudu ya samu tinkiya da rago tinkiyar nan da rago sai ta zama tana aiwa kamar yadda tsutsa take aiwa kaga da yawa fut fut fut haka suke fitarwa saboda addu'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cikin garin Madina ai dabbobin sun fi karfin zama a Madina fadaqat alaihi madinatu sai Madina ta yi markunci fatanajjalaha wa nazala wadiyan ya matsa daga garin Madina ya koma can wani guri wani bigire ya kama hatta ba'ar yusalli zura wal asr fi jama'atin yana zuwa ai sallar azhar da shi a zuwa ai sallar la'asar da shi a cikin mutane amma baya zuwa asuba baya zuwa magariba baya zuwa isha kasan mai kuɗi wani ya ce ai da ka ga da an kira sallah in ka ga mutane suna sauri to ba su da abin yi wani amma idan akwai abin yi sai a haɗa azhar da la'asar amma ka ga a ƙa'ida na Allah in ya baka arziki ba abu mai sha'awa illa ka bauta wa Allah da shi akwai bayan Allah da kullum burinsu su je ƙasa mai tsarki su biya da dukiyarsu su bauta wa Allah domin shi ne daɗin dukiya ka bauta wa Allah da dukiya shi ne daɗinta duk abin da za ka da dukiya in dai ba ibada a ciki to baka more ta ba ko sai mutu ba arziki ya yi yawa sun da wa kasura ta tasara ka salawatin illa aljuma'ata dukiya ta dinga yawa ba asuba ba azhar ba al'asar ba magariba ba isha'i baya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ranar juma'a sai shigo gari juma'a kawai ke zuwa وهو تمني حتى ترك الجمعة أيضا دوكيا لا تتمنى جمعة ما سيدة سألبة يرساتا يا رب شقوها قد فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيما قال إيرا بأمنشن الله تتبت أجريش يتي يا ويها سألبا يتي كيشن سألبته ya zaɓi duniya a kan lahira ya zaɓi duniya a kan ya zauna da annabin Allah sai da su shi ke nan ya tafi shi da wajibi malakacin sarki ke ba wa minhum daga cikinsu man ahada Allah akwai wanda ya alƙawo wa ubangiji ce la in atana min fadlihi idan ubangiji ya ba su dukiya la nasaddaqanna zan fitar da haƙƙin ubangiji وليكونن من الصالحين zai zama daga cikin bayan Allah salihai sai ga shi fanka ba wani jama'atin fanka ba wani juma'atin wa jama'atin wanda ba zaka ya gudu wa mutane ya gudu wa sallar juma'a sannan zakar ma ya hana ta sai Allah ya ce ni فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مؤردون فلما آتاهم يا يا القمر ga dukiya ta zo min fadlihi lokacin da ubangiji ya ba shi falalar shi ta ce dukiyar da ya nema bakilu sai ya zama marauci ya yi rowa da ita bi da ku ya tafi mai an ɗaya lashi ya juya gabarin yi wa Ubangiji biyayya, homoriduna suna masu kau da kai gabarin bin Allah maɗaukacin sarki. Na'am. فأعقابهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أكرهوا الله ما وعدوه ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فأعقابهم سوى يجي يوم عقوبة نفاقا كو أي ثابتا تبتتشيا saboda munafurci da suka ɓoye a zuciyarsu shi abin da yake gani kamar dukiya za ta tabbata fi kulubi ma cikin zuciyarsu ila yaumi yalqawnahu har zuwa ranar da za su gamu da Allah huwa yawmul qiyamah ita ce ranar tashin alkiyama bima akhlafullah saboda sababin saba wa Allah alƙawari da suka yi wa minhum man ahada Allah daga cikin su akwai wanda ya alƙawari wa Allah wa bima kanu yazibun da kuma sanadin ƙaryatawa da suka yi na annabin Allah da littafin Allah na'am أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
ubangiji mabarkacin sarki ya ce alam ya'lamu anna allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna allaha allamul ghuyub to su shi sai da su bayan wafatin annabi alaihi salatu wassalamu kafin sun daina haduwa ya daina zuwa sallah ya daina wasu hurdodi sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zo da zakka wai gashi ya kawo zakka sai na Abubakar ya ce ba zan karbi zakkarka ba ka tafi da abinka kawai wa ba da Abubakar bayan Abubakar Sadiq ya zo wa Umar bin Khattab da zakka falam yaqbala shi ma ya ce ba zan karba ba abinda annabi bai karba ba abinda abubakar bai karba ba ya ce shi ma ba zai karba ba summa ila Uthman ya zo sayyidina Usman da zakka falam yaqbal ha ya ce shi ma ba zai karba ba abinda annabi baka kare annabi ba sai bayan wafatin shi ka kare abubakar ya ji karba Umar ya ji karba min karba ce ni ma ba zan karba ba ko wa mata fi zamani a zamanin sayyidina Usman ya mutu ya mutu munafiki faja ala ya koma da da sayyidina Usman ya ce shi ma ba zai karba ba sai koma da hasu turaba ala ra'si yana ɗiban ƙasa yana zubawa a kan shi yana ihu yana kuka yana rufi kalmar da annabi ya ce masa wani haka sa'ala ba ta dawo ya ce kai can ka sa'ala ba da ka yi haƙuri da abin da kake samu da ya fi maka ai zama da annabi ya fi kuɗi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya zaɓi duniya akan ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana iyu yana ruri yana gunji ba mai taimakon shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi tagalli ila rafiqil a'la shi kuma munafiki ne sai na Abubakar ya rabu da shi sai na Umar ya rabu da shi sai na Uthman ya rabu da shi zamanin sai na Usman ya mutu wannan kin da sai na Usman ya ki karba shine koma yana zuba kasa a kai yana ta ihu yana ruri kowa yana kallon shi an san hadisa ce ya kai ka janyo kanka domin manzo Allah sai da ya gaya maka ka ki hakura da shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi ne yake ko alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum su ba su sani ba da su munafikai an Allah ya san abin da suka boye ma a firguhu fi anfusihim abin da yake cikin cikin su Allah ya san ya san sa'ar wasu ba zai iya yin wannan abin ba amma ya ce sai ya zai ko ونبئهم أي ما نزعجوا به بينهم da kuma tattaunawa da suke yi a tsakaninsu Allah ya sani an sun koma gebe ya ce ai abin da ya sa a dai ba mu kawai malam ko wa anna Allah amma mulguyub ubangiji madaukakin sarki babu abin da bai sani ba duk abin da yake boye Allah madaukakin sarki ya san shi to ka san ita wannan al'umma al'umma ce ‘yar gatar al'umma, tana da gata a wajen Allah. Domin annabi alaihi salatu wasalam ya ce inna Allah tajawaza an ummati amma hadda fatti anfusiha ma lam ta'mal aw tatakallam bi. Mutum ne ya zauna a gefe yana so su irin ‘yan maganganu amma maganganun na sabo a zuciya, kafin zuciya da yayi mawaye ne. manzo Allah ce in ta wannan yarima yariman an yafe mata amma sharadi kar ka furta da baki shi sa mutum ya ta magana ba shi da amfani amma idan ya bari abin a zuciyarsa ka za ka kawai mutum yana zaune sai ta yayi mai yayi mo wannan ya kamo wancan wani ma yana zaune duk wanda ya wuce sai ya zage shi a zuciya ta jin haushi ai sun yi kaza kaza kaza to in bai furta da baki ya gaya wani ba to shi ce da al'ummar manzon Allah ce lalle annabi ya taimake mu sallallahu alaihi wasallam annabi ya taimake mu inna allaha tajawaza li ummati yace amma hadda sabbihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallamu bihi in har hannun bai fito ya aikata ba ko baki bai furta ba shi kenan an ɗauke mata rabbana la tuwaqizna in nasina aw akhtana al'ummar manzon Allah kenan annabi ya taimake mu annabi ya taimake mu taimako mai yawa sallallahu alaihi wa sallam yake tajawaza Allah li ummati amma wa huwa tadbihi nufusaha ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد Ubangiji madaukakin sarki ya yace ya gafarta wa al'ummata abin da ta wasuwasi a cikin zuciyarta ko ma lam yantak bihi lisanan aw ta'amalu yadun ma ba ma baki bai furta ba ma ba hannu bai aikata ba Allah ya yafe wa al'ummar manzon Allah annabi ya taimake mu sai ga wani ya ce shi bai san ma taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ne
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم
الذين يلمزون المتطوئين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيفكرون منهم سكر الله منهم ولهم عذاب أليم الذين يلمزون وأنهم سكي أيبة ayyabuna mudawina suke aibata masu kawo sadaka min almu'minina fi sadaqati ko daga cikin mu'minai domin ayar ta sauka akan sha'anin sadaka ne جاء رجل فتصدق بشيء قصير فقال المنافقون مراقب su munafikai suna cikin musulmai idan mutum ya dauko dukiya mai yawa ya zo ya yi sadaka sai ce ai dan ya ga mutane ne riya ce a to kai ma ka irin naka mana ko wa ba rajulun wani mutum kuma yazo fa ta saddaka bi sa'in sai ka dan ka dan kaman sa'i ɗaya shi ma fa qalu sai su sai su kalli juna su ya inna allaha ganiyun an sadaqati sai Allah fi karfin wannan dan abu kadan din da kuma wani kawo nazara shine wannan ayar ta sauka allazina yalmuzuna yalmuzuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhudahum da waɗanda ba su da wani abu sai dai daidai gwargwadon abin da damar su ta mallaka ai takata hun fa yatu nabi sai su zo da shi su kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga nasu gudun mawar na zuwa ɗaukar kalmar Allah fayaskaruna minhum suna yi musu izgili sakira Allahu minhum ubangiji zai maida musu sakamakon izgilin su kansu ko walahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi a wajen Allah madaukakin sarki na'am استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين
ubangiji madaukakin sarki ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum Ah, la yaghfir Allah lahum ko istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratin fala yaghfir Allah lahum ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله wallahu la yahdi alqaumal fasiqin to munafikai kenan sun fusata halara ta ubangiji irin cutarwa da suka dinga yi wa musulunci da kuma wanda ya zo da addinin musulunci Allah ce in aka neman musu gafara ko ba a neman musu gafara ba ko a neman musu ko kar a neman musu ka koma za a neman musu gafara sau saba'in Allah ce ba za a gafarta musu ba falai ya gafira Allahu lahu wannan abin da ya sa Allah faɗi wannan kishin annabi yake yi abin da suka dinga yi manzo Allah makarkashiya a yi mitin a nan a yi mitin a can a yi mitin a nan a yi mitin a can saboda hassada da bakin ciki da suke da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ce استغفر يا محمد لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم ko ka gabarta musu a neman musu gabara ko ka ba neman musu gabara ko ba za a neman musu gabara so saba'in ubangiji ba zai gabarta musu ba ذلك بأنهم سبوا su waɗannan mutane kafaru billahi sun kafirce wa ubangiji wa rasulihi da zakaran ubangiji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi shi Allah la yahdi alqaumal fasiqin bai barin mutane fasikai wannan aya an ce ta farka sha'anin shugaban munafikai dan salulu ko ita wannan aya ta sauka da shi da irin jama'ar shi sai Allah ya ce ni فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يبادلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون
Ubangiji madaukakin sarki ya ce, Farihal mukallafu na bi maƙa'adihim kilafa Rasulillah, wa karihu an yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, wa qalu la tanfiru fil harbi, qul naru jahannama ashaddu harra, law kanu yafqahun. Ubangiji madaukakin sarki ya ce, waɗanda suka ƙi fita yakin tabuka sun yi farin ciki almukallafu na kenan an tabuka bi maka adihin da zaman su da suka yi kilaba arba'in rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi da sahabbai sun fita suna farin ciki suna jin daɗi ko wa kanu suka ƙi an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim su yi jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu don ɗaukaka kalmar Allah fi sabilillahi saboda Ubangiji. Wa ƙalu suka ce, ba'adihim li ba'adin da sashinsu zuwa da sashi suna kaman magana suna hira. La tanfiru fil harri suka ce la takurdu ila jihadi fil harri sai za su yayi a tabuka. Ga tabuka ba ruwa, ga zafin rana, kan ba za mu je ba suka ce ba su fita ba Allah ce qul lahum ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya musu ya ma'aikin Allah nar jahannama ashaddu harran min tabuka wutar jahannama ta fi garin tabuka zafi ya ina suke da sun je tabuka da yanzu suna cikin jin daɗi na har abada amma kin su zuwa tabuka na dan wani lokaci yanzu kuma suna cikin azaba ta har abada sai Allah ce ka gaya musu nar jahannama ashaddu harran min tabuka ai tabuka ma mai sanyi ce akan mutar jahannama ko a law kanu yaqahun da sun san haka ya alamuna zalika ma takallafu da wallahi ba su zauna a madina sun ki fita tabuka ba sai Allah ya ce ni
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
falyadhaku qalilan walyabku katiran jazaa'an bima kanu yaksubun falyadhaku qalilan fi dunya su yi dariya kaɗan a nan duniya walyabku fil akhirati kasiran gobe kiyama kuma su yi kuka kuka dewa jazaan bima kanu yaksubun shine sakamakon abinda suka yi wurwuri da kansu suka tara na'am فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج Mm.
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع القالدين وبرجد مملكة سرشية فإن رجعك أي ربك الله من تبوك idan ka bayar da gwamnatin tabuka ila ta'ifatin minhum min man takallafa bil madinati min al munafiqin wani daga cikin munafikai zai zo wajenka ko fasta'iruka lil khuruj ma'aka ila gazwatin ukra sai ta rasulullah ina neman izini kuma an za a tafi wani yaki a mana magana da Allah a gaya mana mu zo mu fita قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يشي كجاء مسيا مأيكين الله لن تخرجوا معي أبدا فلا كفترني بحر أبدا وجوك شاذا منكم ولا تقاتلوا معي عدوا ولا كشجتك الرندناتا كياك مكيانا إنكم رضيتم بالعقود أول مرة كون كك هدا كزرنا جدا kun ce akwai zafi da sauran abin da ya kama da haka faqudu ma'al qaliqin ku zauna tare da masu zaman baya ku zauna tare da su ko aminan misal wa sibyan wa ghairihi ku zauna tare da mata a gida da kananan yara da marasa lafiya da ƴan uwanku munafukai ku zauna a gida na'am
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ubangiji madaukakin sarki ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun to magana ta kare akan su kuma domin duk wanda aka ce annabi alaihi salatu wassalam yana zamanin annabi yana cikin musulmai Allah ce kar a yi masa sallah kar ka mishi a sallah kar ka mishi addu'a to wannan mutumi ya shiga uku Allah ce wannan munafikai wakila ka ce ita wannan aya ta sauka ne akan sama Abdullahi bin Ubay bin Salul Abdullahi sunan shi dan Ubay sunan baban shi salulun kuma sunan uwarsa ce to sai ana haka sunan ga baki daya dan salulu ko Ah, ko shi ne shugaba na kabar kasantun da annabi ya shigo madina ran shi ya ɓaci ya ce baƙin ciki domin an ce akwai wani matsayi da za a ba shi na girma manzo Allah ya zo to ai magana ta kai kuma da Allah Allah alaihi salatu wassalamu da girmansa har Allah ya ba dinga ba da labari yau sahabbai da suka bi annabi ba ga shi muna magana kan su ba abin annabi ne ya janyo musu wannan sallallahu alaihi wasallam kuma annabi shi ya taimace su sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ko sai haka wannan aya kace ta sauka kan shi saboda ɗan shi shi musulmi ne mumini mutumin kirki sunansa abdullahi shi ya zo lokacin da uban ya mutu ya roƙi annabi alaihi salatu wassalamu ya ce yana roƙon alfarma a yi wa ubansa sallah a kuma rufe a rufe shi da marafi ko Allah maɗaukacin sarki abin da suka yi ubangiji halara ba ta ji daɗi ba Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan daga yau duk wanda ya mutu a cikin su an lissafa su aka ce Allah ce mishi da wane da wane da wane da wane da wane kar ka sace musu sallah ba kai ba su amma shugaban su dan salulu wala ta kuma da ƙarfi kar ka tsaya kuma kan kanarinsa lidufinin au ziyaratin a tafi a binne su tare da kan ko kuma a je ziyara a yi musu addu'a innahum kafaru billahi wa rasulihi kaga nan Allah yana ta girma da annabi kafaru billahi wa rasulihi kafaru billahi wa rasulihi girman annabi ake nuna maka da haka ba ya ta kafaru billahi ai sun kafirce wa Allah ne to da ke hadawa sun kafirce wa Allah kuma sun kafirce maka don haka babu ni babu su kafaru billahi wa rasulihi ko wa matu kuma sun mutu wa hum fasiquna suna kafirai so da haka Allah da annabin Allah sun bar'anta da su ba ruwan su da su na'am وما تعجلك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم كردوكي ويوسو سكاية لكي سبرجك وأولادهم كوكما إيرانسو kasan a ce akwai kuɗi akwai ƴaƴa duk inda mutum ya kai da dukiya mai yawa in bai taɓa haihuwa ba yana cikin tashin hankali ita kuma mishkila na haihuwa ba a siyanta sai Allah ya ga dama a haihu ba sai ubangiji ya so a haihu la tuzuka ma yawm la yaqwa wa wa auladuhum innama yuridu Allah abinda ubangiji yake nufi an yu'azzibahum biha fid dunya ya azabtar da su da dukiyoyinsu da ƴaƴansu a nan duniya wa tazhaqa an takhruja anfusahum rayukansu su fita ubangiji ya fitar da ita daga nan duniyan wa hum kafiruna suna kafirai ba sa mutuwa sai suna kafirai shi sa ubangiji wa tazhaqa ay takhruja anfusahum wa hum kafiruna da dukiyar da ƴaƴan ba su amfane su ba ko ga shi lokacin fitar da ransu za su bar duniya gabaki ɗaya an fitar da ransu alhali kuma suna kafirai Sadaqallahu alaihi wa sallam.
صدق الله العظيم